بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya damu a yau lahadi wanda sha uku ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 2027 wanda ne biyar ga watan Oktoba 2025 miladiya wani majalisi namu mai albarka da muka saba mana karatu a cikin littafin tajrijin tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama ahmad ibn ali al-maqarizi al-misri al-shafi'i malin za tuna yana ya dauko mana bayani akan cewa shirka ne inda kaga mutum na yin shirka to dalilai ne guda biyu ko dai dalili da ya na kokarin wani mahaluki ne da yake gani yana da girma sai yake ganin bari ya ba shi wani wasu girman maki wanda zai bayu har ya zama ya kai matsayin ubangiji kamar da nasara suka tsara akan annabi isa suke ganin girmansa a wajen ubangiji har ya ma kece zama bawansa manzon allah a har ya kai zai iya zama ya da wani kaso na wato bauta kamar yadda kuma da yawa za ka samu a wannan al'umma ta mummuma za ka samu wasu suna ganin wasu suna da wasu girmamaki ba za ka za su cancanta su su kai su zuwa ga matsayin da matsayin da ubangiji ne kadai ya kamata a kai ga wannan matsayi da ko a wani kwanan kwanan na ku gaisa yadda mutane za a ga sun yi wani da'ira ya zauna a kujera shi daya ana kallon ana tamar kama da bari ana kuma cewa suna Allah ake kira kaga ba zai yi a ce ku ta wani mutum daya kuna masa kabar bari kuma yana kayan rangaji yana kansa na ƙara girma ku ce wannan ba kuna kamata shi da ubangiji ba ubangiji shi ne wanda yake da alkibir ya wal azam yake da kasaita da isa wanda yake son kirari bawansa yayin da yake kirari ubangiji kuma ta ƙara ba bawan nasa matsayi ba kawai wani mutum ya zauna a kujera a zo a zauna kawai ana ta wani abin da ake cewa zikiri ne ana ta Allah Allah Allah da sauransu ana ya ilaha illallah la ilaha illallah shi kuma yana gani yana gani tun yana yi ya mutu ta fuska babu abin da yake yi har dai fara jin cewa an farga an gama kai shi sama ya fara wani ran gajera rafsaya musu kaga wannan me zai bayu ko da ka ce kai ba kana yi ne saboda kamar da shi wani ubangiji mata amma abin da kake yi ai shi ne wato natijar kuma almuhim dai duk inda kaga ayin shirka to dama wani mutumi da ake ganin ya kai ya isa aka kai shi zuwa ga matsayin ubangiji to sai kuma dalili na biyu da malam ya faɗa shine atashabbu shine wani shi ba wai zai dauki wani ne ba game da shi ubangiji a shine a karan kansa kankin kansa zai dauki wasu sumomi na ubangiji ya dauka ya fa kansa yace ma alimtu lakum ila ma alimtu lakum ilahi khair ban san wani wanda za ku bauta ba wanda ba ni ba za ku zo ku ta bauta ba bauta a nan ba wai dole za ce shi abota masa ba shi ne ubangiji a'a in dai ce shi kadai za a rika mada'a ko da da'a ta sa ma ubangiji to kaga yanzu wannan ya ce abota musu wannan wannan shine abinda abinda wato mazala ya fassara aya ita kabu ahbarahum wa qubadahum arbaban yake cewa ba suna halatta haram kuma su haramta halal kuma ku musu da'a ba yace to ai wannan shine bautar saboda haka ko da mutum zai ce shi ba ba yana sai mutanantar da kansa bane amma dai yayin da ya zama zai iya kawo dokoki da kishiyanci ubangiji da dokoki nan nasa kuma a masa biyayya to wannan shine bautan kuma yana yana kamanta ubangiji ne da shi kansa ubangiji shine kawo doka shi kuma ya riga kawo doka almuhim shine wannan tashbihi da tashabbuh tashbihi shine wannan sai je daga daga shi zuwa ga matsayin ubangiji tashabbuh kuma shi karan kansa ya dauki sifar ubangiji ya yafa ma kansa ubangiji shine ba da doka shi ke umarni shi ke hani don ba kawo umarni ka kawo hani kuma ka ce dole dole sai an mana ubangiji an yi naka ko kuma na na ubangijin shi ya lokacin sa ya wuce kai naka shi ne yanzu sahibu zamani wato tawaran zamani da yanzu shi za a dinga amfani da shi ba ka yanzu wannan wani abu ne da kake son ka natsa kanka a matsayin abin bauta ko da kayan inkarin haka to shine malai yake cewa a to a takaice dai duk wa yayin da kaga mutane kuma sun sun sun bauke wajen tauhidi to abin da ya jawo haka shine mu da ubangiji zato saboda shi wanda ka gani ana bautansa an kai shi matsayin ubangiji ana ganin kamar ubangiji ya gaza ne wanda kuma ya dauki ya dauki dabi'an wato abin da sifan ubangiji ya sa ma kansa to yanzu shi ma wannan ya mona wa ubangiji zato yana ganin kamar shi ma ya zai ya kai ya isa shi sa malam ce fa bil jumla a takaice ne fa a'zamu dhunubi 'inda Allah ta'ala nabi girman zunubi a wajen ubangiji shine isa'atu dhanni bihi shine a samu bayi suna muna nama ubangiji zato suna jin cewa shi yanzu ba zai iya kallon abin da ke bayi ke aikatawa ba ko ba zai iya sauraron roƙonsu ba ko addu'ansu ba sai sun bi ta hanyar wani malam wani ko kuma mala'ika wani ko annabi wani to yanzu wannan abin da aka yi shirka aka ma ubangiji kuma an mona ma ubangiji zato wali hada ta wa'aduhu fi kitabi saboda haka ma zaka samu ubangiji din yana musu narkon azaba masu mona mushi zato a littafin sa ala isa'atu wanni bihi akan mona musu zato da suka yi azaba wa'id mafi girman narkon azaba da ubangiji yayi a Qur'ani kama kala ta'ala kamar yadda daga cikin ayoyin da aka samu ubangiji na cewa awwani na billahi zanna sab wato su ne waɗannan wanda suke yi ma ubangiji zato mummunan zato alaihim da'iratu sauki wato gare su ne halaka da kaskanta za ta koma a kansu aniyar su dame su ta yadda suke tsammanin cewa ubangiji ba zai tabar da mumunai zai tabar da wato annabinsa daga taimakonsu to su ma alaihim da'iratu saw wannan mummunan zaton da suke ganin cewa ubangiji ba zai iya taimakon mummune ba to an su tabi su amma ya ja musu wannan shine mummunan zato da suka yi shine ubangiji musu alƙawarin wannan mummunan azaba to ina ga wanda yanzu ke ganin cewa yayin da ya tagara ya ce ya rabbi ubangiji ba zai saurare shi ba sai ya bi ta malam wani kaga wannan shi ko ya bi cancanta a sa shi wanda ya muna ubangiji zato kuma wa ghadiba Allahu alaihim Allah ta'ala ce ya mai fushi da su masu wannan mutum zato ولعنهم يا لعنتيس وأعد لهم جهنم كما يا مستتلن جهنم وساءت مصيرا تر دواتو مقوما انت لما ذات كلمة zuwa جهنم wannan wani dan adam zai yi na farko jumla ta farko jumla wa'idiyya du'a'iyya wa'idiyya ubangiji shi da kansa ya musu mummunar addu'a ta alayki da'iratu sawu masu muna ubangiji su kenan ba an karcewa wa zabiba Allahu alayhi aka ce wala alahum aka ce kuma wa'ada lahum jahannam wa sa'at masira shi yasa da yayin da wani ke tsammanin cewa ubangiji bai gewaye bai gewaye lamarin sa da ilimin sa da ganin sa ba yake ganin ba Allah ba zai iya sauraron addu'ar sa ba sai ya mutu hanyar malam wani to yanzu abin da yake jawo kansa na farko alaihi da'iratu sawi halaka da kaskanci na kansa Allah ya masa wannan addu'a sannan kuma ya gaya mu cewa yayi fushi da shi sannan kuma ya gaya mushi ya la'ance shi sannan ya gaya mishi kuma ya bola mishi to haba wanne mu tattare za su yi da wannan abubuwa a wa qala ta'ala an khalili kuma Allah ta'ala ya faɗa yana ba da labarin wato badadayin sai annabi Ibrahim Ibrahim alaihi salat alaihi salam amince Allah tabbata gare shi Allah Ibrahim yake cewa ayyukan alihatan dun Allah turidu kama zannukum bi rabbil alamin ayyukan alihatan yanzu kire da ƙarya kuke so wajen kirkiro ababen bauta wanda ba Allah ba wanda kun san wannan ababen bautan banna ce kuke yi shine ayyukan alihatan dun Allah turidun fama bannukum fama bannukum bi rabbil alamin menene ya jawo muku kuka tawaye ubangiji kuke ganin ubangiji tawayeye ne da bare iya sauraron addu'an ku ba ba zai iya sauraron roƙon ku ba bayan alhali kuma shine ya halicce ku a farkon al'amari har kuke tsammanin cewa sai kun masa wasu kishiyoyi a ƙasa wannan shine abin da annabi annabi Ibrahim yake musu aibata musu kama wannukum bi rabbil alamin wal ilmu munan da tone kuke wa ubangiji kenan kuna ganin cewa ubangiji duk wannan ababen mota da kun kirkiro a ƙasa shi yana sama ba zai ji abin da kuke faɗa ba har sai kun sa waɗannan sun kai mashi shi ne fa zama nukun bi rabbil alamin kaga me ya jawo wannan shine afdalus sal mummunan zato ga ubangiji shi yasa a katada da sauran malamai suke cewa ma wannukum annahu fa'il mukum illa qaytumukum ya kuke tsammani ubangiji zai muku ku hadda shi kuna goda musu zato tunda zai zai tsine muku zai sa ku a cikin wutan jahannama zai la'ance ku zai kaza zai kaza zai kaza yarshi ne fa ma zannukum bi rabbil alamin malaka ai fa ma zannukum an yujaziyakum idza abattum ma'ahu ghayra me kuke tsammani me kuke tsammani sakamakon da zai ubangiji zai muku a lokacin da kuka bauta ma wajen Allah ta'ala wa malantum annahu yahtaju fil ilahi ala darurati ibadihi kuka yi tsammanin cewa Ubangiji yana bukata a wajen ya gewaye bukatun bayinsa liman ya kuna ba babu lil hawa'iji lahi da wani wanda za ku sanya a ƙasa shi zan muku taga ko kofa da zai kai wannan lamarin zuwa ga Ubangiji me kuke tsammanin abin da kuke ma Ubangiji kenan wala hawi zalika ko abin da ya kamata haka wa hada bi khilafil muluk yace kaga shi zama da yake Ubangiji ya gewaye dukkan sauran bayi baki da dukkan bayi baki da ba ma sauran dukkan bayi a dunkulansu da filafilansu ba ya bukatar haka sai ya zama da wanda ya zai ya kafa wani abin wanda za a bauta ba wanda ba Allah ba yana mura rawar ubangiji zato ne da wannan zai gadar masa da azaba sai malai ya ce to amma ka ga me ya jawo ki da mu da zato saboda kana daukar sarautar ubangiji irin sarautar sarkin garin ku sai ce to wa hada bi khilafil muluki wannan sabanin sarakuna da ka saba gani kai a duniya fa innahum muhtajuna ila al-wasa'id daruratan wannan mutane za ka same su suna buƙatan wasu ‘yan tsakiya a su suna buƙata ne shi ubangiji bambanci shi da sauran bayi su bayi dama zatin su suna buƙatan suna buƙata mabukata ne su a zatin su za ka ga hatta yadda yadda ubangiji ya halicce ka da gababin jikinka sai ya maka wato a wancan tana buƙatan wannan dan a nuna maka a tabbatar maka da sifa ta kaskanci da kuma buƙatu wanda kake ma ubangijinka antumul fuqara ila Allah to shi ko ubangiji shi kuma da zatin sa sifa ta wato al-ghina wadata al-ghani ne shi sifan zatin sa ne shi shi baya bukata baya bukatan wato sai wani yayi sannan shi ya zama wato ya saba ya mishi aikin mai zaka ga ba komai ya kura ta magana da nake kuma sai na fara lasfika to da ni gajiyayye ne magana ta ba za ta kai wani ba dole sai ta hanyar lasfika ni a karin kan ina a zati ina da bukata shi ba ubangiji baya bukatar haka to a lokacin da kace ba za ka ba to roƙi ubangiji ta hanyar wani to kana kamar kana ce masa ne yana da bukata to aka ga kamo da mutu kuma shi yasa wato wannan yayi zama narkon azaban da ubangiji yayi alƙawari to ba ba karama ce ba ba da ce wa hala bi khilaf al muluk innahu muhtajuna ila al wasail al dharuratan su sarakuna suna bukatan yan tsakiya dole ni hadatin saboda bukatuwansu wa ajrihim kuma saboda gajiyawarsu wa da'afihim kuma saboda raunin su wa qusur ilmihim da kuma wato gajiyawan gewayewan ilimin su an idrakil muqarrin akan ya ma fahimci wane bukatan mabukata kowa za ka same shi duk yadda ya kai inda ba ubangiji bane zaka ga akwai abin da ba zai iya gane ba ubangiji ne kadai zai fahimci ya san kuma bukatan bayan ka baki daya ubangiji na fa shi yake biyan bukatan dan adam shi ke biyan bukatan giwa kuma kuma shi ke biyan bukatar kuda da sunduwa ta ta gano wannan yana maka yanayi gewaye wa ubangiji bai kamata ka hada ubangiji da da da da wani mahaluki ba bai ta fa amma man la yashghalu samu an sam'i amma shi ubangiji wanda ji baya baya shakatar da shi daga jin wani wani mahalukin ubangiji yanzu nan mun yi magariba can gadan kai sun yi magariba almutala sun yi magariba amurka mun sun yi ko ba su yi ba saudiya sun yi duk roƙon da wani ke yi a daidai yanzu ba in da ɗan adam ne to kaga sai ka ji ce da Allah bari sai wannan ya saurara da Allah ku layi ba amma shi ubangiji jin wannan ba zai sarkace mishi da jin wancan ba kuma ba zai ce wai na kusan na kusa ya fi na kusa akan nesa ba na nesa da na kusa daidai suke wanda ya yi magana a lokacin in a lokacin suka faɗa ubangiji duk ya ji wanda a ciki nashi ya fi kyau nashi wancan bai nashi bai kyau ba babu khudu'i da tazallul tare ubangiji ya sani ta ga ubangiji shi sai ya su fada kashi da allu wasi'ul alim mai alwaci ne shi ya yanzu komi wasi al khalaiqa kullaha ya yanzu halittu duka sai ka kaga baka bukatar yayin da ka kira shi ka kira shi kawai baka bukatar ka sa wani tsantsakiya da zai zama shine shamaki ubangiji ba ya bukatar shamaki shamaki ana kawo wa kaje yi ne ubangiji ba ya bukatar haka وسبقت رحمته غضبه yaya za ka ɗauka cewa wannan ubangiji zai buƙaci irin irin waɗannan abubuwa alhali shi ne ya faɗi cewa rahamarsa ta rinja ya fushinsa wa kataba ala nafsihi rahma kuma ya wajabta ma kansa rahma ba dan ya wajabta masa ba fama tasnaqul wasa'iqu indahu to yanzu shamaki ko ɗan tsakiya me za su masa kenan faman ittakhadha wasifatan bainahu wa bain Allah ta'ala dan haka duk wanda ya dauki wasu ɗan tsakiya tsakanin shi da Allah ta'ala faqad dhanna bihi aqbaha dhanni to ya mushi mumuna zato wa mustahilun an yashra'ahu li ibadihi kuma bane wanda fafau ba zai bayu ba ubangiji ya shar'anta ma bayi wata shari'a da zai bayu su ga gazawan shi shi ba ubangiji ba gajeye ne ba zaka ubangiji ba zai taba yadda wato ya shar'anta mana shirka a kasa ba bal zalika yamtani'u fil uquli wal fitri yace wannan ko ba mu shari'a ba to wannan ba zai yi ba a hankalce ko ba zai yi ba a fitra halitta da ubangiji ya kaji halittu akan ta ba zai yi ubangiji ya shar'anta wata shari'a da za ta gajar mishi daga kasa ba ba zai yi ba saraka ubangiji ba zai taba cewa ka shirka ba ubangiji ba zai taba cewa ba zai karbi ba zai ji addu'an ka bace ta hanyar annabi wani ko kuma ta hanyar mala'ika wani ko kuma balle shehu wani ba zai faɗa wannan ba wannan saboda yana koma ma cika da wadatan zatin sane da nakasa kuma ba zai taba haka ba kuma wannan lalle kaga yana nuna maka cewa wannan albasha ne ubangiji yana cewa kuma qul inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni albasha ubangiji in kaga ya tabbatar da shari'a shi to ko dai ka samu adalci ne ko ihsani ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun yake cewa Allah yana umarni da adalci duk abin da ga ubangiji yayi umarni da shi baya umarni da abin da ke fasikanci ne ko abin da ke zalunci ne ko da kuma zaluncin yana koma wato za ta saye da waya shi ai shi ne kammalalle ne ko da bai sun tauye shi ba komi a wani ne zai tauye ba ana alfasha ne kuma wanda zalunci ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ubangiji yana umarni da wato kyakkyawan kyautata kyautayi ubangiji yana umarni da kyautayi wa ita idil qurba kuma yana umarni da ayba ma makusantanka al aqrab wal aqrab wa ita anil fahsha yana hani daga al fahsha don ka ubangiji bai taba cewa shirka ba sai tauhidi wal munkari yana kuma hani daga abin da ke munkari ne abin da kai a hankalta ma in an ga maka zaka san wannan laifi ne wal baghi ko ubangiji ya haramta zalunci imamu ibn ibn ibn Rajab al-Hanbali shi wasu wasu daga cikin malamai a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam suka ce wannan wannan kusan a dunkule shari'a musulunci baki an ga maka a wannan aya wato babu wani abu da ubangiji bai faɗa ba a wannan aya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi yace saboda shari'a shari'o'in Allah ta'ala ko shari'o'insa na na abin da zai gaya muku wani abin da ilimin da ba ku sani ba a shari'u bi ilmiya ko kuma abin da zai ce ya fitar da ku da su a shari'u amaliya to duka in labari ya gaya maka zaka same ta gaskiya ne in labari ce maka kaza zai faru ko kaza ya faru ko duniya ga yadda za halicce ta wannan ubangiji ba zai faɗa ƙarya ba saboda ubangiji ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba ba zai yi zo kuma ya umayi albasha da munkari ba zaka bari ƙarya ba in kuma hukunci ya gaya maka zaka samu kuma ubangiji wannan hukunci da ya baka hukunci na adalci shi za ka gani a shari'a musulunci babu abin da ya fita daga cikin wannan aya babu abin da ya fita daga adalci babu abin da ya fita daga kyautayi ko kuma a ce in za ka mu'amala da waninka ka yi mushi ihsani ka ba ma shi abin da ke hannunka babu abin da kuma zai fita daga in dai hani ne daga alfasha ko munkari ko zalunci malamai suka ce wannan aya min jawami'ul ma'rumat wal malikiyat babu wata aya babu wani wani abu da zaka samu a irin wannan aya sai da kusan kwacin ta wanda ta tattaro maka dunkulallin al'amura umarni da aka yi maka da kuma dunkulallin ayi da aka maka haka in ka ce wata aya an zaka umarni da cewa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla kal wa magana ubangijinka sun cika wajen gaskiya kuma wajen adalci Allah ta'ala in ya saukar maka da labari ne ko wani abu yake ka sani zaka samu wannan gaskiya ne babu karya kyautayi ne babu zalunci in kuma ya shar'anta maka wani dawuka da yake ka rika yi kai a karan kanka ka rika amana ka rika sallah zaka ga adalci ne akwai dalilin da yasa akai haka shi yasa wato su fatala ibn da'wat sadusi su muqatil da su ibn kathir suna cewa sidqan fi ma qala wa adlan fi ma hakama wato gaskiyan abin da ubangiji ya gaya maka shi gaskiya ne babu kariya babu yaudara babu ba zalunci sannan kuma adalci ne a hukuncin da ya maka to wanda ya zama sha'aninsa shi ne lamarinsa adalci ne da kyautayi to kaga yaya zai yi ya shar'anta ma mutane shirka wanda yake gadan masu kammalalle ne ubangiji kammalalle ne babu tawaya tare da shi sai ka babu yadda za a yi zo da wani abin da zai gada mashi tawaya a cikin wato a shari'arsa malace wa'alam an al-qudu'a wa ta'allum kuma ka sani kaskanta kai da bayi ke yi wata allo da kuma bautantaka da bayi ke yi allazi ya ja'aluhu al-'abdu li tilka al-wasa'id wanda wannan bawa yake sanya wannan kaskantakan ta hanyar wani shamaki da yake cewa Allah zai fi karɓa in yayi ta hanyar wannan mutumin qabihun fi nafsihi wannan shi kansa mummuna abu ne a hankalce a karan kansa kama kararnahu kamar yadda muka muka tabbatar la siyama idza kana al-maj'ul lahu dhalika 'abdan lil-malik al-'azim ar-rahim musamman ma idan ka lura cewa shi wannan bawan da ka ɗauko ka ce ta hanyarsa ne za ka bauta ma Allah Allah ba zai karɓi wannan bautan ba sai ta hanyar shi za ka samu shi ma ɗin bawa ne ga sarki ƙasaitacce al'azim wanda yake ya girmama arrahim wanda yake kuma faɗar rahaman da kai ma duk inda kake ganin kai ɗin ne karami ne kai in ka tambaya dan rahamarsa sai saurare ka alqari ko wanda yake a kusa yake almujib wanda yake yana amsa addu'a wai za su halaka ibadi anni bai ne kare mu jibu da'awati da'i za in kana halatto cewa ubangijin nan mai tausayi ne ba sai ka ji ba sai ka bi ta hanyar wadan ba sai an protocol ba zai zo ga wato zai amsa maka wannan addu'a to idan kana halatto da wannan to me yasa kuka ka sa wani a ciki saboda yalwar rahamarsa tana da yawa fadin rahamarsa sannan kuma kusancinsa kusanci ne wanda babu kamar wannan kusanci tsakanin Allah tare da bawa muji kuma yana amsawa bi ta ba zai amsa ba inda ya zata mana ba zai amsa ba ne sai an kira manzo Allah sai ka shige tunda ya tafi amsa ba sai a kira shi amma kawai cewa aka yi wa idza sa'alaka ibadi anni in suka tambaye ni kai in yi suka tambaye ka ni kawai ka je ka ce ka ce kawai a kusa su roke ni ba a ce wai a roke ka ba kai a wannan yana nuna maka wato ban mace a fili yake wa mulukan lahu kuma ta yaya za ka sanya wani wanda shi ma mallakin ubangiji ne kamar ce zama kini ga ubangiji ya zama shi ne wanda za ka sanya ba Ubangiji a matsayin ɗan tsakiya sannan Ubangiji ya karɓa maka addu'arka. Kamar ƙara ta'ala kamar da Allah ta'ala ya faɗa a Ƙur'ani, wa raba Allahu lakum matsalan min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafu lahum ka khifatikum anfusakum. Wannan misali ma da Allah ta'ala ya buga mana. Yace wa raba Allahu matsalan min anfusikum. Allah ta'ala ya buga muku misali akan kin kanku kuma. Hal lakum mimma malakat aymanukum shin kuna da a cikin abin da muka azurta ku na bayi ko dukiyoyi min shuraka wasu ababen tarayya da kuke so su nuna buwa musu su da ku suna turmutsi da ku wajen mallaka wannan abu fi ma razaqna kuma a cikin abin da muka azurta ku fa antum fi sawa sai ku zama ku da su din kun yi daidai wa daida ya zama bawa da ubangida su yi daidai akan dukiyarsa da kuma da kuma matayensa duka haka kuke so kuna yin haka a ɗabi'ance kuma to balma kuna da dama su ci gaba da yin jani-jani da shi kamar yadda kuke yi a tsakanin yaran wato wanda ce ubansu daya wanda ce ubansu daya gidansu daya wannan gidan kuma duka mallakin su za a kowa da wani ɗan takama takama in ka ɗauka shi ma ce zai ɗauka ba yadda kan yana da shi saboda mai saboda kuna tarayya da akan wani abu daya to amma yanzu inda ka je ka ɗauko bawa ko wani wanda ke mu ce yadda hausawa ke cewa abu wala a gida ka ce shi yadda kuke takara da wancan dan gidan shi ma yana takara da kai kuna dauka ba za ku dauka ba to shi shi ne Allah ta'ala ta to ku ba za ku yi shi kuma wanda yake shi din da kai din ku tsayin ku ɗaya wajen shi wannan din Allah ta'ala kuma ku ce kuma in za ku wuta wuce sai kun sa wannan dan tsakiya wannan dai kuka yi kenan ku a kan kanku ku da wannan wannan kiyasin ba amma kuma kun dauki kiyasin kismatin bin za kun ba ubangiji Allah ta'ala ya kyauta a saboda haka malamai anan suke cewa a wannan Allah ta'ala yana buka misali ne akan abinda wato bayi suka mallaka a suka mallaka na waɗanda ya sa su karkashin suna aiki ko a matsayin hidima ko a matsayin bauta sai ya zama kamar yadda suke tsoron sauran wato yantattu yan uwansu yantattu su tarayya da su akan dukiyar da suke tarayya da su ya wani yantattu muna yarda Allah ta'ala wannan ba sai ya ba ya kashi an saba ma wanda mu ba mu san ansa cewa ba mu yadda ba za mu yadda da wannan ba ba za mu taɓa yadda ko wani ya zo ya tarayya da kai akan abin da kai kake banta da shi ba ba ma yadda ko riga sawa ka zo ka dawo kaza ko kanin ka ya samu riga za ka ji wani iri iri ya haka ba ka san kawai ka aje motar ka ko wani inda kake zama kawai ka ga wani aikin sa kenan sai lokacin da ya san ma za ka zo za ka zo ka zauna ɗin kawai zai zauna shi a wajen za ka ji wani akwai raini a ciki wanda rainin ma yake son ya mun kuma rigima yake son ya je ne to ya dan me a nan za ku je ku ɗauko ubangiji wanda shine ya kaɗaita da motar da ku ku sanya mishi wani kini ku sanya mishi a cikin kudin wanda ku duka bayan shi ne wasu bangarori ku ce wai sai an bauta musu sunan bautan da kai masa kaga wannan wato a ba daidai bane kuma wannan mummunar kiyasi ne ita ta kafu da su kifa ku abu sa kuna gudun sitaraya da ko kamar da kuke gudun wato kuke gudun makan ku kuma ku zama kuna kuna wato wani jani jani tsakanin yantacce da yantacce ko tsakanin yantacce da bawa ba ku zan zama suna tare da ku a cikin abin da kuka wato kefanta da da mallakansa mala yace ai wannan ayin idza kana ahadukum ya'rifu an yakuna mamlukahu sharikahu fi rizqi idan ɗaya daga cikin ku ya tsani yana tsantsamin bawansa da ya mallaka ya zama abin tarayya sa abin da Allah ya azurta masa ta kaifa taj'alna li min abidi shuraka to ta ku za ku je ku ɗauko abin da duka bayi na ne ku duka ku sanya musu ababen tare da ima adamu farko biya aka abin da ni zaka ita da shi ni mu kuma wa huwa al-ilahiyya shine bautantaka Allah shi da san ba zai da gaidi wanda bata dace ga wani na ba ta fafauta hanta ga wani na ba wala tasrifu li siwaya ko bata zama ta dace ta inganta ga wani Allah ta'ala ba amma za a ba zalika zuwa haka duk wanda ya riya cewa zai iya bauta zai bauta ma Allah ne kadai ta hanyar shehuwa ne fama kadara ni haka kadari to da haka yanzu bai girmama ni cancanta a girmama ni ba wala azzama ni bai daga ni ba haka ta'zim yanda ya cancanta a daga ni wa bil jumla ba zai kara cewa to a takaice dai fama kadara Allah haka kadari bai girmama ubangiji iya cancanta a girmama sa ba man abada ba'ahu wanda ya bauta tare da ubangiji man zanna annahu yusilu ilayhi wanda ke tsammanin wannan mutumin zai kai zai kara sa ubangiji ya so shi to bai mun bai girma ubangiji ya inda ya kamata a girma shi ba qala ta'ala Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nas duriba maqalun fasami'u lah innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban Allah ta'ala ya cewa ya ku mutane an buga muku misali dan ku saurari misali ga misali ya zo muku innal ladhina tad'una min dunillahi wanda kuke bauta wanda ba Allah ta'ala ba lan ya khalqu dhubaban ba za su halicci koda kuda ba koda sun tafi Allah ta'ala ta'ala nan ya ciyar da mu zuwa ga wani abin da kowa ya san cewa ubangiji shi ya abin sa to tun da dai ba wanda ya shi wannan to in kun tashi za ku yi tukuncin wannan abin da aka muku da godiya to kar ku sa wani a ciki kuma tun da dai yanzu kudan nan ba wanda ya ce halice shi kuda kuma shi ne mafi kaskanci da shi da turowa da kiyashi kowa bai za ka kira cewa mai kasance a cikin abin da muke gani da ido a ila an kala har zuwa inda ubangiji yake cewa ma qadarullah haka qadarihi ba su girma ubangiji cancanta a girmama shi ba inna allaha laqawiyyun aziz Allah ta'ala karfa ne kuma buwayayye saboda haka ya girma ubangiji kenan wanda zai je ya bauta ya dauki wani mahaluki ce zai bauta ba ya wani mahaluki ya bashi umarni ko ya hana shi a cikin akan abin da zai sa ma ubangiji alhali wannan mahaluki ya tabbatar bai taba halittar ko da kuda ba ko da kuda kuma ku gani kudan nan in ba wai masana da suka da suka kai mai ta sai sun sai sun mushi sai sun fede ba amma yanzu kaga a cikin jikin nasa da waye ubangiji ya masa duk wasu sinadarai da yake bukata ita sinadarai da ke cikin kadan adam shi ma kuda yana da irin nasa da ya dace da shi na numfashinsa na cin abincinsa na ya zai yi ya zai yi duk ubangiji ya bashi sauran wannan ubangiji ya bashi ne ya zai ba shi ba wani karfe ne a bakinsa ba amma ne ya ba shi abin da in ya kafa sai ya sha tururuwa ya ba ta yadda ma hata ki ci abinci to tunda dai babu wanda yake ya taya ubangiji wannan ubangiji shi ya abinsa to dan me yayin da za ku yayin da za ku girmama ku haɓaka wani mutumi ku jingina mashi wata sifa ta kasaita za ku je ku ɗauki wani mutumi ba ubangiji ba ubangiji shine wanda ya kancanta a mushi wannan da abin da ya kamata a masa وقال تعالى على تعالى كما قال cewa وما قدر الله حق قدره musu girma ubangiji canza ta girma ba shi ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah duniya baki ɗaya boran ƙasar nan baki ɗayanta da muƙace a wajen ubangiji ran tashin alƙiyama wasu samawatu maqawiyatun bi yamini su kuma sammai baki ɗaya za a nade su da hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata kuma ubangiji ya ɗaukaka gabar abin da suke masa shirka tunda dai ba wanda ya isa ya waɗannan abubuwan to dan me za a je a ɗauka ubangiji kini wannan shine amsa wannan kaga a nan a wannan aya ubangiji ya faɗi cewa zai jam'i duniya baki da damka ɗaya sannan kuma ya ce zai kuma naɗe sammai baki ɗaya da hannunsa na dama cewa yamin wannan yana tabbatar wa ubangiji da sufa na hannu wai dan ka san asalin menene fassarar wannan wannan aya sai a cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn amr yake cewa a mazala yake cewa kin taya dai yamin Allah ta'ala yana da hannu guda biyu amma duka hannunsa babu wata zaka ce tafiya ta ba albarka kowace albarka su daya dukkan sun albarka ce da su wato kamatul baraka duka wani shine yamin da ba yamin ana magana wani ke da albarka da kuma kyautayi kaga mu anan damar da ubangiji ya maka in ka ba damin naka ba ta kawo ba haka ubangiji ya raba abu amma shi ubangiji hannayensa baki daya kamilatul baraka mutasawiyata mutasawiyata ne fil kamal sun daidai wa daidai a hannu wannan kafin ubangiji yana magana ta tabbatar ma Allah ta'ala yana da hannu bayan da muka iya tabbatar ma ubangiji hannu kamar tabbatar masa da zatin sani kaga nan duka ba wanda yake jike da cewa ubangiji da zati kai ma da kana da jirin jiki kana da zatin ka amma zatin ka da zatin ubangiji ba ɗaya bane ba kai zatinka zatinka ne na wanda yake mahaluki za ka kare jiki ne tsoka ne da jini amma ubangiji zatinsa shi shi kaɗai ya bar ma kansa sani amma yana da shi dan kace babu zatin ka kace babu shi nan akwai zatinsa shi yasa malamai suke cewa to tabbatar da sufufin ubangiji da ubangiji ya bada labarin yana da su wanda kuma labarin da ya bayar ai shi ya bada labarin ba wanda ya je ya faɗa ya shashi faɗi ba to kamar tabbatar maka da zatin sani kawai dai abin da ake so shine ka ɗauko ayan laysa ka mithlihi shay ka ɗauko ayar hal ta'lamu lahu samiya ka ɗauko ayar wa lam yakul lahu kufuwan ahad ubangiji ba yi da kini ba yi da tamka ba yi da takwara ba wanda ya kama da shi shikenan ka ɗauka hannu eh amma irin na ɗan adam babu irin na yiwa babu irin na wata ba na kowa ba ya kulaita ka mithli bi shay kawai wanda ya dace da shi wannan shine abin da abin da ya tabbata kuma za Allah Allah ta'ala wata ayar ma yace mai iblis ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي me ya ana ka kai sujjada ga abin da na halitta da hannuna biyu yace biya dayya wasu na fasara su ce wannan wai da karfi na to ya ubangiji ce karfin sa biyu me ya na karfi ya zama uku karfin ubangiji na da iyaka ne me ya na zama ba la gashin tikiya to me ya na zama wato mara iyaka ba ita tinke ta da ta da iyakanta me ya na wannan saka nan biya dayya da ake magana ana magana hannunsa guda biyu kuma wannan yana daga cikin abin da ubangiji ubangiji ya sharrafa ya sharrafa annabi adam na kuke cewa kaga ubangiji ya cewa ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-'ali ya kai iblis me yana kai sujada ga abin da na halitta da hannuna guda biyu kai ka isa ne ko kuma kaya kai kai kai aluda ne kullum kana sama ne kai dan haka ba za ka yi wani ba a kaga nan ubangiji ya tabbatar maka sana aluda da qur'ani ne kuma ba ka da dama kace baka yadda ba kuma kai ubangiji ne baka san shi ba labarin shi aka baka abin da ake so duk abin da ubangiji baka labari kace gaskiya ne a yahudawa da suka ce yadullahi matalula tace hullat aydihim wa lu'inu bima qalu ce bal yadahu mabsuqatan ita hannunsa biyu hannu ne masu albarka kuma a shimfiɗa suke suna ba da alherai kullum daga abiya ba wani bukata wani yana bukata an tashi kuma wannan bai toye ma ubangiji komai ba saboda haka nan kai ka tabbatar ma manzo Allah ta'ala da cewa yana da hannu kamar da ya faɗa a nan a wannan ayar wanda baka komai ba baka komai kuma bai kamata wato hankali ya tashi ba mutakar ka dai san cewa ubangiji shi ma yana da zati kai ba kuma kana da zati amma zatin ka ba da zatin ubangiji ba ɗaya bane to ka ce kai ma hannun ubangiji na ban hannuna daban abin da ubangiji ce yana da shi ne nashi ne abinda kuma ni dai an tabbata ga nawa amma dai nawa gajiyayye ne nashi kuma kammalalle ne ba shi ne an gama ba shi ne na gama shi za ta mata ce a sayi haini a yi sabon idan masu a ikta wani daga cikin yahudawa malaman yahudawa suka zo don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ce ya Muhammad ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa in innahu idza kana yawmul qiyama idan kiyama ta yi ja'ala Allahu samawati ala isba' Allah ta'ala zai sanya sammai baki daya akan yatsansa yake cewa wal aradina ala isba zai kuma sanya duniya baki daya akan yatsansa wal jibala wa shajar ala isba da duwar watsu da kuma wato bishiyoyi su ma akan yatsansa wal ma wattara da kuma wato tsirdaya da ruwa su ma ala isba wal khala'iq kullaha ala isma da sauran halittu duka akan yara daya kuma ya kuzuhun na umarni sai ya jijjiga su duka ya jijjiga su ya ce anan malik anan malik ni ne sarki kasaitacce ni ne sarki kasaitacce mazala sai abu da musu cewa fa laqad ra'aytu rasulullahi fa'ika yace wallahi yana ga fadin wannan magana sai na ga manzo yayi dariya hatta badat nawajibuhu hatta da hakurin manzo aka gansu alamar manzo yayi dariya ta'azzuban lahu yana wato abin ya ba sha'awa yadda ji wannan bai hure yana faɗa wa tasdiqan lahu kuma yana gargata shi sannan sai ya kanta ayan wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama wa samawati maqwiyatun bi yamini yanzu ashe kaga akwai wanda ya tabbatar wa ubangiji da da da da da hannu ba shi ba tabbatar kansa ba hada suna mutum ne biyu suka ce wannan wannan magana ya faɗa qur'ani ya faɗa ya maka iya kai dai abin da ake so kai kai a matsayinka na bawa na gari waɗannan abubuwan da ake faɗa wanda ɗan adam a fuzge za ka kamar shi ma yana da wasu abubuwa da irin su a fuzge ka ce naka daban na ɗan ubangiji daban kamar yadda hannun raƙumi da wato kafan raƙumi daban kafan ɗan adam daban kafan kiyashi daban kafan wato sauran halittu daban kaga duk da bambanci to kokarin haɗawa da kuma kuskure ne saboda haka in aka fara aka gaya ma ubangiji wannan to ka tabbatar ma abin da ubangiji ya faɗa ne kuma ba a yi mashi wato wani jini da tsoka ba kamar da suke tsammani wannan wani abu ne da suka fito da shi wanda babu wani dalili da suke da shi a shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim ne a mana ce fa ba ka zama qawiy al-aziz hatta qadarihi bai girma wa ubangiji mabuwayi cancanta a girma shi ba man ashraka ba abu da'if al-dhalil wanda ya je gwama shi da wani raunanna kaskatacci wani raunan lakaskantacce yayin da ake magana ubangiji ba wani ne kanki ko mala'ika makusanci ko wani annabi wanda aka aiko wannan kaskanci ba na kaskanta bayi ba ne kaskanci ne na girmama bayi saboda kowa yayin da ya danganta kashi da da ubangiji sa wanda ya halitta shi wani masharafi da haka wannan kaskanci ne zai qabil izza ba za ka ji wani abu dan an ce maka manzo Allah shi ma yana kasa da ubangijinsa to dawa ba kasa yake da ubangiji nasa ba in ka koyanta ubangiji da manzon Allah ka kaskanta shi da wanda yake kasa da ubangiji wannan wani abu ne ka faɗa wanda ba daidai ba da ba sai a ce ka raina shi ba wani raini ne wannan me ake to shi ubangiji a raina shi wannan shi wa ya haɗa mana manzon Allah ba Allah ba muna san manzon Allah saboda ba saboda Allah ba shi ko ubangiji sai mu koma kuma mu koma muna so ko kowa mushi abin da muke so amma shi kuma manzon Allah kuma shi mu daga shi mu kai sama ai aka wata mutane mu rika kawo hankalin abubuwa yadda ake faɗa su saka anan ba wai kallon ba ka kalla wani mahalu wani jibrilu ko ka kalla annabi isa ko ka kalla annabi muhammad sallallahu alaihi ibrahim ka ce musu wani kaskantacce a wani zai faɗa wuta ka a cewa kake yi babu wani wanda yake da wani girma yayin da ake magana ubangiji kuma ba shi ke nan ba shi ne kisewa nan ba ba ma qadar al-qawiyya al-aziza bai girma wa ubangiji cancanta a girma shi ba haka kana da man ashraka ma hu da'if ad-dalil wanda ya gwama ubangiji tare da shi da wani wanda yake makaskanci kuma mai rauni domin yana bukatar ubangijin sa wani babu wani matsala da akan wannan magana ta amma Allah ya kawo lokaci da wato abubuwa dai sai addu'a Allah shi ne amfanin sa mana yace wa'alam ka sani annaka idza ta'ammada jami'a qawaid ad-dallal wal bid'ah idan kai tututun kai wani kallo na tsanaki akan dukkan wato kungiyoyi na mata da kuma bida wadda asla dalalihim raji'a ila shay'ain za a ga wato kirke na fatarsu yana kowa zuwa ga dalili na guda malam a wannan littafi ya ta ko me ce miyu ce uku ya ce miyu wannan wala ta koyar shi har zuwa ƙarshen littafi ahaduhuma na farko wannahum billahi wannan sau na farko shine mummunan zato da suke wa ubangiji wanda shine muka faɗa a والثاني نبي أنهم لم يقدر الرب حق قدره حق قدره مسجين وبني تتسع جمع ما شبه wannan da ne guda biyu shine ce kawowa daga duk wani duk wasu kungiyoyi na fata su bace ko dai su dauka su mona ma ubangiji zato su rika tsammanin wani mahaluki yana da dama ya yi tasarrufin abin da ya ga dama a cikin ubangiji shi ko ubangiji babu wani mahaluki da ubangiji ya halitta da ya isa ya ce shi ya fi gaban ubangiji ya wutar da shi Ubangiji ko ba wani mahaluki da ya halitta da zai ce wai Ubangiji wai shakkansa yake idan aka wai a da shi ba babu. Ko a cikin masu biyayyen mu ko a cikin masu saba masa. Babu wanda yau Ubangiji in ya ce wai duka kowa ya shiga wuta. Ya isa ya je ya ce ma Ubangiji ni ba isa ba. Ubangiji malamai suna cewa na ahada ya ta'azamu ala Allah an yu'adhibahu. Ba wanda ya isa ya ce ni ba ba isa a wa'ana ba. Ubangiji ne ya ga dama da tanyinsa da kyautayinsa ya ce mai ɗa'a aljanna me wanda ba mai ɗa'a bai je wuta ko Ubangiji bai saba ba Ubangiji kuma bai ga dama ya mai da adalci da zama zalunci ko zalunci zama adalci ba bai ga dama ya wannan ba ba zai yi ba kuma yake cewa yake cewa haramtu ala ya hadisi yake inni haramtu zulma waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ce na haramta zalunci na kuma sani zalunci wato abin haramtawa ne a tsakanin kuwar ta wani ba zai wannan ba amma kuma wannan ba yana nan wani wani ya kaza ne ba dan wani za a gani kamar yadda ake ganin a dako ma'aiki ko a dako wasu bayi ba kamar ubangijin ba a yadda zai da su ne a cikin kayan ubangiji wajen shi abin da sa gara ma ubangiji ba haka bane hatta ce to kun lura mazana ba zai ba sai ya je ya zama bawa kuma sai ya je ya yi addu'a sai ya sa goshinsa da albarka ya sanya a ƙasa sannan ubangiji ya ce ya kira shi ya ce tashi za a baka san turba washfa tu shabba saboda haka a daina wato kokarin wato hada ubangiji da wasu wanda suke ubangiji bayin sa ne ba ba wani mai magana ba ba ke jama'a ta bawa me kai ka ta bawa balle wani wanda wanda yake mai kai mai kai wa adam ba shi manzon Allah da matsayin shi ta tabbata su abubakar su da matsayin shi ya tabbata balle ni da kai da wani wanda ya san baya sai ka zato sai ka kada zato amma wani wannan shehu na ka baka ita karan sai kace wallahi tallahi la aljanna wallahi kana yin wannan ubangiji sai ya ji da biyu ba a yi ma ubangiji wannan gangacin amma dai mun riga mun san cewa mun tattauna ubangiji da to kuma ubangiji baya wato yana tabbatar da zakan da mummunai ke da shi a kansa da haka ba ma jin cewa ubangiji zai ki sanya irin su imamu malik a aljanna saboda ubangiji wato ba zai yiwu ya sanya ma malik inda ba wai masoyinsa bane kuma ya sanya biya da aka ambaci a cewa rahimahullahu ta'ala malami ne yayi ba ai sai ubangiji ya mai da maka doshi tun da aka yi shekara aru aru shekara dubu sai da ambaci shi ambaci kyakkyawa to ko mun je ko mun je aljanna da wuta za ka malik baya wuta insha Allah ta'ala ubangiji ba zai ba kawai ba zai zo haka amma ka zo karante ka ce wallahi tallahi shehu nan nawa a cikin kabari zai kare ka daga tambayar kabari wallahi tallahi zai zama abin da ubangiji ko mala'iku ba su a bayar ba ko Allah bai ga ya bai gafara ba amma sai yanzu yi gafara saboda shehu wani wallahi ba wanda ya ce Allah ba wanda isa cewa haka mutum da wa'azi yake ma wani bawan Allah yana wucewa yana mutu wa'azi gobe kara ya ce kai da Allah bai gafarta maka ba على سير من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك وأتمر الأوى yace ba zan gaba ta mawa da ba to kaje kai na fata aiki shi wani shi da shi wallahi kai ba mu ba hankali kar mu zo muna hada ubangiji wato rigima fa da bayin sa shi idan bawa mutumin kirki ne ya sha kana ce masa zai ce shi ba ruwansa amma wallahi ba a waje lafiya da ubangiji ba a ce wai za a dinga daukan bayi ana kai matsayin ubangiji ana yakan a harjima da ubangiji wasani na biyu annahum kulubtayim wasani na biyu annahum lam yaqdur rabb haqa qadri dalili na biyu da ke kawo mutum ya fada cikin wato bid'a da kuma fata shine mutum ya zama bai girma ubangiji tun ta girma shi ba falam yaqdiru hadra qadrihi man dhanna annahu lam yursil rasulan bai girma ubangiji tun ta girma shi ba wanda yake tsammanin cewa ubangiji bai taba aiki wani manzo ba wala anzala kitab bai taba sauka da wani littafi ba bal taraka al-khalqa sudan wa khalaqahum abatan ya halice su ne karazibe ya halice su ne kawai dan mulki wanda ya ce ubangiji wai aka kawai ya fara da halittu far babu wata hikima ba kuma dan su bauta mishi ba me ya wuna ubangiji da su kuma kamar yadda adahariyun ke fada to ma ya hulikuna illa dahar su za mu ni kawai jihar take kamar yan nesa tabi'iyun wanda ka ga baka mu girma ubangiji tana girma ma shi in kai tsammanin cewa ubangiji kawai zai barka kawai babu wata hikima a rayuwa ba zai yi ba dole shafin da muka san cewa akwai hikima wala kadara ku kaga kadari kuma bai jima wani ta tana jima ma shi ba man nafa umuma qudrati wanda ya kore gaban miya da yalataccen ikon ubangiji wa ta'alluqha bi afali ibadihi min ta'ati wa ma'asi ya kuma kore wato wata wata fata alluqa bi afali ibadihi ya kuma kore wato ikonsa yalataccen da fafadan ikonsa ga ayyukan bayi yin fa'ati wa ma'asin da mai da su da wanda ke munana masa wa akrata wa an halqi ya kudar ya tada wannan ake yace baya ce abin da wani ya halitta wannan yana yin rabbi kuma kadariya ne su kadariya wajen su in kai mutum ya sa aiki sako su gaskiya ba su Allah ne ya ya halitta mishi aikin ba ba wai Allah ya aikata masa ba Allah ta'ala bai alba kuma yi albasha ba to amma da wani ya ga bai ba yanzu misali wanda ya zo ba zaki Allah nan kuma cewa duka su ma'allolin ne ubangiji ya kira ba zai mutu ba kuma ɗaya sai ka ba kalam in bilba kamar duka da suna sun mutu ba amma ubangiji ya masu dangaren dama saboda jarabawa saboda haka ba wanda da duk abin da muke yi da mu da aikin da muke yi da alkan ubangiji kuma maza shafa da yake cewa yanzu kamar mota mota da abin da motan ke yi na gudu duk kira waye kira bature ne amma ba zuwa shi ke mata shi ke mata mutum ubangiji ba shi ne maka aikin ka na banza ba amma da tawfiqin sa in ya ga dama ka dinga kana so ya taimake ka in ba kana kana so ba shi ke tabar da kai kyale ka ka zaba amma da aikin ka da kai da aikin ka ko shi halice ka Allah ta'ala shi halice ku halaka ma ta'malu abin da kuke aikatawa wala qadarahu haka qadari kuma bai girma ubangiji ta ci da ajiyar ba shi ba abbadu haula mu tsaya nan insha Allah saboda yana lokaci ina ganin mu tsaya nan sai mu taso akan kafin wala qadar wa qadar yi man nafa umma qudrati wa ta'alluqa bi af'ali ibadi abinda muka tafi Allah ya bamu lada abinda muka tsara Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh